الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا 29 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma yi daidai da 14 ga watan 12 shekara ta 2020 shekarar miladiya muna karatu ne a cikin littafin mai albarka littafin al-mutaqad sahih na babban malami al-sheikh abdussalam ibn birjis alu abdulkarim Allah ya ji kamalan da rahamarsa yan uwa wancan sati da ya gabata mana nan dai a cikin rukunan imani kuma har yanzu muna cikin imani da manzannin Allah wanda insha Allah ta'ala yau zamu karkare karatu a cikin wannan gaba mun tsaya ne a daidai inda mala yake cewa faja'alahum mukaththibina li jami'ir rusuli ma'a annahum lam yasbiq nuhan rasulun za mu tashi daidai inda malaiki cewa nu'minu Allah nabiya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu ahlus sunna wal jama'a muna imani muna kudurta cewa Allah nabiya babu wani annabi ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bayan annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi famanidda'a ba'dahun nubuwata dukkanin wanda ya da'awar annabta bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shi annabi ne ko wani ya ce shi annabi ne ya gasgata shi imani da shi kafara ya kafirce wa Allah ya kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma kafircin da ake nufi yan uwa babban kafirci mu fitar da mutum daga addinin musulunci irin kafircin da idan mutum ya je wa Allah da shi ya shiga wuta ba shi ba fita daga ciki har abada Allah kiyaye mu qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce walakin rasulullahi wa khataman nabiyina sai dai shi manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa ma'ana ayat cikin suratul ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum annab muhammad tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi bai kasance baban ɗaya daga cikin ku ba bai kasance mahaifi ga ɗaya daga cikin ku ba ku sahabbai walakin rasulallahi sai dai shi manzo ne na Allah maɗaukakin sarki da ya turo shi zuwa gare ku don ya isar da saƙon Allah zuwa gare ku wa khataman nabiyina kuma shine cikamakin annabawa shi sa a hadisi ingantacce ke cewa wala nabiyya ba'di bayana babu wani annabi daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an rufe kofar annabta an kulle kofar annabta shi sa ya kasance risalarsa shamila ce kamar yadda muka bayani satin da ya gabata daga shi sai ya kasance duk wani wanda zai zo a bayansa to sai dai ya kasance malami mai jaddada addininsa aka ce malami shi sa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yake ce al-ulama'u warathatul anbiya al-ulama'u warathatul anbiya kun ga al'ummomin baya idan wani annabi ya tafi annabi ne yake biye gurbinsa idan annabi ya kauce sai annabi ya zo haka Allah madaukakin sarki ya rinka maye gurbin annabi da annabi saboda a lokacin ba rufe kofar annabta ba amma daga kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya rufe kofar annabta shi sai sai ce al ulama warathul anbiya yanzu batu ne na malanta duk wanda ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba to sai dai mutum malami sayyidina Abubakar Siddiq sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali radiyallahu anhum ajma'in da dukkanin sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo bayan sa gaba daya duk sun hawa wannan ka hanya ce ta me ta malanta ina fata an fahimta ma'ana isar da sakon da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da shi shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce saboda su malamai saboda annabawa ba suna gadarwa da wanda suka bari zinari da azurfa bane suna gadar da ilimi ne saboda haka duk wanda ya gaji ilimi to hakika ya riko da rabo da yake mai girma to bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƴan uwa an samu wasu da yawa sun yi da'awar annabta a bayansa shi yasa hadisi ya tabbata ingantacce yake cewa bayana za a samu wasu mutane talatin maƙaryata kowanne ɗaya daga cikin su zai da'awar cewa shi manzo ne shi annabi ne mutum talatin kuma duk an samu a wasu a wasu daga cikin malamai yadda suke kirga su zaka ga sun fi talatin din ma'ana ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe na iyakan cewa iya 30 iya 30 bane malamai suka ce abinda ake nufi shine wanda za su fito a ji su duniya ta san su to za a samu kusan mutum 30 amma an samu har yanzu nan da muke magana akan samu wasu guraren wanda suke da'awar cewa su annabawa ne har yanzu ba a daina samun masu da'awar annabta ba shi yasa za ku ga tun zamanin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an samu kusan mutum hudu annabin da ransa mala'ika jibril yana sauka yana isar da sakon Allah amma an samu wasu marasa kunya suka ce su ma annabawa ne su ma manzanni ne daga cikin su akwai aswad al-ansi aswad ibn ka'ab al-ansi dan yaman ne suna ce masa rahmanul yaman shi mutum ne da yakan dan taba tsafi da dan bokanci haka to shi sai yakan zo da mutanensu abubuwan da yake na ban mamaki sai ya ce mu'jiza ce yana da wai wasu mala'iku da suke kama masa wahayi da shahiku da sahiku mala'iku suke da sanar su kama masa wahayi to daga baya dai ya fara kokarin shiga wasu garuruwa yana cin su da yaƙi ci shi ma nan ya zama garinsa yayi jihadi ya ci gari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tura aka je aka yaƙe shi aka kashe shi to shi dai bai kai labari sosai ba sannan musailama al-kazzab wanda duk nasa an san shi musailama ibn habib al-kazzab dan kabila banu hanifa ne dan kabila banu hanifa ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tura tawagar sabai a unguwar su ko garin su musailama a je a kira su zuwa ga addinin musulunci to da aka je shine musulma sai ya biyo tawagar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masa cewa shi abin da yake bukata yana so zai imani da annabi amma abin da yake so idan annabi ya kauce da Allah yana so ya maye gurbin sa annabi ya bashi dama bayan sa shi ma ya ci gaba da kasancewa a matsayin mai isar da da'awar annabi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nuna masa oh Allah ai ba haka yake ba Allah madaukakin sarki shi yake sanya shi yake sanya a risalarsa ga wanda ya ga dama shi yake zaɓa wanda ya ga dama ya ɗora shi a lokacin da ya ga dama to shi ne sai bai ji daɗi ba da ya dawo sai rubuta wasiƙa sai ya kai wa annabi ya tashi ɗan aiki aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ma fa ya zama manzo tun da an a bashi ta talallami yanzu shi ya naɗa kansa shi ne rubuta wasiƙa ya ce min musailama rasulullah ila muhammadin rasulullah daga musailama wai manzon Allah ne zuwa ga annabi muhammad shi ba manzon Allah ne ya ce ka rike ɓangaren garinka ɓangaren ƙurishawa da larabawa ni ma ka ban ɓangaren banu hanifa ni ma na kula da su kai annabin can ne ni annabin nan ne shi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sa aka rubuta masa wasiƙa ya ce a mayar masa ya ce min muhammadin rasulillah ila musailamatil ila musailamatil kazzab daga muhammad manzon allah zuwa sallallahu alaihi wasallam zuwa ga musulma wanda yake makareci yace salamun alamani taba alhuda أما بعد فإن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين Allah maɗau annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sa aka kai masa to shi ma dai yayi ta irin nasa rashin kyautawar da da'awar annabta da sauransu har zuwa lokacin da aka yakin ridda bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin sayyidina Abubakar Siddiq karkashin jagorancin Khalid bin Walid aka je aka yake shi shi da kabilarsa gaba ɗaya aka kashe su saboda ka shi ma bai kai labari sosai ba sannan an samu wani mai suna Qulaiha al-Asadi Qulaiha bin Khuwailid al-Asadi shi ma ya taso yayi karfi ya ce shi annabi ne to amma shi ma lokacin yakin ridda an je an yake shi shi ba a samu dama kashe shi ba sai ya gudu sha lokacin sayyidina Umar sai ya dawo sai ya karba addinin musulunci shi Allah ya taimake shi yanzu ya fasa annabta sai ya dawo sai ya karba addinin musulunci to amma sayyidina Umar ta didda haka mutum ne da yake jarumi kwarai da gaske a fagen yaƙi jarumi ne sosai shi sa sayyidina Umar idan ya tura rundunar yaƙi yakan ga komandan yaƙin cewa ka nemi shawarar Tulaiha a fagen yaƙi da sauransu amma kada ka bashi shugabanci a nemi shawararsa amma kada a bashi shugabanci to shi ma dai alhamdulillah a ɗaya daga cikin yaƙoƙi da aka yi na addinin musulunci nan aka kashe shi shi Allah subhanahu wataala ya yi wa ya yi masa gidan dogo ya dawo ya karɓi addinin musulunci da ƙarshe akwai wata mata ita ma dai a lokacin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi mai suna sajah ita mace ce ma ta ce annabi ya ce ita to daga baya sai suka yi maja da ita da musulma sai musulma ya aure ta kun ga annabi ya aure annabi ya kenan sai su ta annabi to haka aka wanda malaman tarihi suka ce daga ƙarshe lokacin da musailama aka yaƙi shi aka kashe shi wasu daga cikin malamai suka ce ita ma an kashe ta a wannan yaƙi wasu kuma suka ce a'a daga baya da ta ga an faro mijinta an gama da shi ita sai ta karɓi addinin musulunci to wasu malamai sun faɗa haka to an ta samun bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an ta samun masu da'awar annabta da yawa kawai lokacin tabi'ai wani daga cikin yan shi'a mai suna dan daga cikin yan shi'a babu inda aka samu masu da'awar annabta kamar cikin yan shi'a kowa kawai idan ya girma ya zama ayatul lahi kawai sai ce shi annabi shi yasa akwai wani muhtar ibn ubayd al-thaqafi shi yayi suna sosai shi ya fito ne da niyyar kare jinin ahlul baiti sayyidina husaini da aka kashe a karbala to sai ya fito yace ai duk wanda suka kashe sayyidina husaini sai sun daukan sa saboda haka nan da nan sai ya samu mabiya ya samu mabiya da yawa aka goya masa baya tun daga mai kokarin kwatar jinin jikan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka sai ya samu magoya baya dai samu magoya baya abin da ya da karshe kawai sai fito yace shi ma annabi daga baya dai shi ma an gama da shi akwai wani bayani bin sama'an shi ma yana cikin yana cikin yan shi'a shi ma ya fito ya ce shi annabi ne shi cewa ya ma ayat da Allah madaukakin sarki yake cewa hadha bayanul linnas wa hudu wa mau'izatan da shi take shine bayanin nan da Allah ya faɗa hadha bayanu shine bayan dan sunansa shine bayanu bin sam'an sai ce shine bayan din shine hudan din shine mau'izatan saboda haka duk mutane su yi masa biyayya saboda haka shi ma ya da'awa annabta akwai wani mai suna mughira bin sa'id al-bajali shi ma ya da'awa annabta shi ma daga cikin shi'a ya fito akwai wani mai suna abdullahi bin muawiya bin abdullah shi ma ya fito shi wannan da'awar Allah ma ya fara yi daga farko cewa shi Allah ne daga nan kuma yace shi annabi ne sai dai kasance shi mutanen sa ma bauta ta masa suke akwai ɗaya daga cikin shugabanni na daular abbasiya shine ya fito ya yake shi ya kashe shi bayan ya nemi ya tube ki to bayan ya kashe shi mutanen sa da suke bauta ta masa har a lokacin bayan ya bar duniya suna ganin cewa ba fa mutuwa ba yana bayan wani dutse kamun ya dawo ne ya je ne zai dawo to an ta samun irin waɗannan da suke ta da'awar annabta har zuwa zamanin nan da muke ciki wanda wannan karin da muke ciki an ta samun irin su Ahmad Gulam kamar yadda mun bada labarin su a baya shine wannan kasar India a yankin bidan yankin da suke ce masa Punjab shi anan ya fito dan India ne ce shi ma annabi ne Allah ya aiko shi shi farko cewa shine annabi Isa da Allah ya ce zai dawo yace shine mahadi sannan kuma yace ai annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shakhsiyarsa annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya dawo da shi ta cikin a cikin surarsa ce shi annabi ne da annabta to shi ma dai haka dai zai kare wanda na ba ku labari cewa shi karshe ma abin da ake mutu shi Ahmad Gulam Mirza Ahmad Gulam wanda za ku ga sun ake ce musu yan Ahmadiyya har yanzu muna nan da su da yawa a ƙasar nan su za ga duk sauran za ku ga babu su amma shi yan Ahmadiyya har yanzu muna da su muna da su hatta a cikin kanan nan akwai yan Ahmadiyya da yawa suna da masallacinsu da guraren da suke ibadarsu da sauransu akwai nu Hussein Ali al-Mulaqqab bil Baha shi ma ya fito ya da awar annabta duk a wannan zamanin ne wannan ba wai can can baya da ya wuce ba akwai wannan a Misra ma an samu masa da'awar annabta da yawa duk ba wannan wannan 2002 din nan ma an samu su wanda duk lokacin suka suka rasu suka bar duniya sun yi da akwai wani ma mai irin masu ruqiyyar nan ne yana fitowa da mutane aljannu shi ma da ruqiyya ta gawarta kawai sai ce shi ma annabi ne Allah yana masa wahayin fitar da fitar da aljanu daga cikin mutane to kaga shi yana fito da mutane aljanu amma shi kuma nasa aljanun ba su fita ba to tunda duk mutumin da zai da'awar annabta ka san ba shi kadai bane akwai shaytanu ba ma ɗaya ba ba biyu ba tattare da shi da aka masa aka samu wani ya masa ya masa wa'azi ce masa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne cikamakin annabawa ka masa aya da hadisi sai ce eh ya ji a baya Allah ne ya turo shi domin ya zo ya tsamar da mutane kafin su fada daga cikin halaka saboda yanzu mutane sun tunkar rami gadan gadan za su fada duniya ta kusa halaka shi sa Allah ya turo shi don ya tsamar da su ana samun irin wannan da yawa kin sarki ya tabbatar da cewa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa shine kuma ƙarshen annabawa duk wanda ya da'awar annabta bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to kuma ya karyata alqur'ani ne Allah Allah madaukakin sarki ya ce walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin shi kuma ya ce a'a ba haka bane akwai wani annabin gani to kun ga ƙaryata Allah da manzon Allah ne duk wanda ya ƙaryata Allah da manzon Allah wannan menene matsayinsa ya ba addinin musulunci malai ce wa fi sahihi muslim an abi hurairah radiyallahu anhu hadisi ya zo ingantacce a cikin sahih muslim daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qala yace fuddiltu ala al-anbiya'i bi sittin an fifita na akan sauran annabawa da wasu abubuwa guda shida annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah madaukakin sarki ya fifita shi ya bashi wani matsayi na musamman akan sauran annabawa da wasu abubuwa guda shida na farko ya ce otitu jawami alkalim an bani tattararrun kalmomi jawami alkalim yan uwa shine a wasu daga cikin malamai kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya faɗa a cikin fatawul bari kamar yadda mubarak fauri shi ma ya faɗa a cikin tufatul awad yake cewa abinda ake nufi da jawami alkalim shine alqur'ani wasu daga cikin malamai kuma suka ce a'a ita ce magana ta manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da zai faɗe ta a dunkule amma sai ka samu magana ce da idan aka tashi fasata ta ƙunshi ma'anoni da bayanai masu yawa kalmar yanzu misali da zan ba mu shine idan ka ɗauki hadisin na farko a cikin arba'un hadisi innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa hadisi ne gaba ɗaya jimlolinsa ba su jimloli guda bakwai ko takwas ba bai fi layi biyar ko shida ba duka hadisi amma da malamai suka tashi suka fara masa sharhi suna fasa hadisin suna fito da ma'anoninsa suna fito da abubuwan da ya kunsa sai a yi littafi su kutum da guda mai fiye da feji ɗari a kan wannan hadisin shi shi kaɗai saboda yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi maganarsa tana ƙunshe da ma'anoni waɗanda suke a ɓoye malamai da suka shiga cikin ilimi an rasu hona fil ilimi su ne suke iya shiga su fito da waɗannan ma'anonin na cikin maganar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai za ku ga an iya kididdigi an iya hikaito maganganun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare saboda maganar sa ba irin maganganun mu bace yanzu idan muka zo na a guri muna tattaunawa kamun a tashi in aka ce zaka iya kididdige maganganun da mutum yayi ba zaka iya a ce maganar da kai kai lokacin da aka zauna a majalisi guda ɗaya kawai ana hira ana tattaunawa sau nawa kai magana da me da me ka faɗa kai kanka aka ce ka tuno ba ka iya tunowa amma annabi kira da mutum tsara tabbata a gare shi ku duba duk abin da ya faɗa maganganun sa duk gashin an kiyaye mana su an an haifita mana su gashin da su muke addini saboda me maganar shi addini ce maganar sa ibada ce to shi sa maganar sa tana da tasiri kuma ta kunshi ma'anoni masu zurfi wanda ba kowanne mutum zai iya gano su ba sai wanda suke masu zurfafawa a cikin ilimi to shi sa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi an bashi tattararren kalmomi wanda zai faɗi magana a ta sharhi da bayanai a kanta na farko na biyu wani sirtu bin ru'ubi an taimake ni da jefa razani da firgici wata ruwaya ta ce nusurtu bin ru'ubi masirata shahari annabi ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an taimake ni da sanya firgici da razani a zukatan abokan gaba tafiyar wata guda abinda wanda yake nufi yan uwa shine idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi tafiya yaki zuwa ga wani gari kafin ya ƙarasa garin da wata guda Allah maɗaukin sarki zai jefa tsoro da razani a zukatan abokan gabansa ina fata an fahimta wata guda kafin ya ƙarasa garin wata guda duk wanda zai je ya yaƙe su ɗin gaba ɗaya gabansu zai faɗi su ji duka sun shiga cikin razani da firgici da tsoro to Allah maɗaukin sarki ya ba annabinsa wannan wasu daga cikin malamai suka ce ya tsaya akan annabi ne kaɗai wasu kuma suka ce har al'ummarsa gaba ɗaya haka al'umma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare su ma Allah ya ba su wannan dama da matsayin idan za su yaki matakar sun cika sharadan yaki to Allah madaukakin sarki zai ba su taimako ya jefa firgici da tsoro a cikin abokan gaba wanda kuwa idan mutum za ku za ku yaki da shi ya tsorata to ka samu ka samu rabin nasara akan shi rabin nasaran kawai sai dai ka je ka karasa wa uhillat liyal ghanaim abu na uku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce an halatta mun ganima wanda annabawan da baya dukkaninsu babu wanda aka halatta wa ci ganima idan ya samu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dukkaninsu idan aka yaki aka gama to tattara ganima ake a waje guda kamar yadda malamai suka faɗa sai Allah subhanahu wataala ya aiko da wuta sai ta kone ganimar shine shaida da alamar da ke nuna cewa wannan yakin da suka yi Allah ya karba amma idan aka yaki aka tara ganima wuta bata zako ta cinye ta ba to akwai matsala kenan su da su ba sa cin ganima amma al'ummar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai Allah madaukakin sarki halatta musu da aka samu ganima raba ta ake wannan a bashi kazo kaso kaza wannan a bashi haka ne wanda suka yakin su ake ba wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu haka Allah madaukakin sarki ya rarraba gashi to wannan shi ma khususiya ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da Allah ya bashi akan sauran annabawa waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran sannan abu na gaba Allah madaukakin sarki ya sanya min ƙasa ta zamto masjidan gurin sallah gurin sujadata wa tahuran da kuma abin alwalata dan at-tahuru shine abin da ake alwala da shi idan aka sa rufa akan ta'un din nan shi sai zama mai at-tahuru shine tsarkin kansa amma tahuru abin da ake alwala da shi abin da ake tsarki da shi abin da ake tsarki da shi kuma guda biyu ne ko dai ƙasa ko ruwa haka ne ko ruwa ko ƙasa to nan ƙasa ake bayani Allah maɗaukakin sarki ya mai da ƙasa ta zamto gurin sujjada ko gurin sallah ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da al'ummarsa al'ummomin baya yahudu da nasara ba su da dama su yi ibada a wani guri da ba coci ba ba su da dama su yi ibada a wani guri da ba sau ma'asu ba ko inda suke bautar su amma kai yanzu duk inda kake tafiya ko cikin daji ne sallah ta abin nan ɗinka ba ka da ruwa a lokacin gashi ba masallaci sai ka taimama ka tada kabbara Allahu akbar kai sallah ka tafiya ka shikenan amma su basu da wannan dama dole idan mutum zai ibada sai ya tashi ya tafi coci shi sa za ku ga duk inda kirista suke za ku ga akwai inda suka gina a matsayin coci ranar lahadi za a je a yi sabis to haka Allah madaukakin sarki ya kaddara musu amma kai ko ina Allah madaukakin sarki ya baka dama za ka iya yin sallar ka a ciki haka nan idan ka rasa ruwa kuma ga kasar ita ma mecece abin tsarki ne annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ursiltu ilal khalqi kafatan an turo ni zuwa ga halittu duka gaba daya wa khutima biyan nabiyuna sannan an cike annabawa da ni wannan shine na shida kuma shine malli shahid din an cike annabawa da ni babu wani annabi bayana wa man kazzaba bi risalati ahadin min al anbiya'i malai yace wanda duk ya ƙaryata manzancin wani daga cikin annabawa wal mursalina daga da manzanni faƙad kafara bi ijma'il muslimina hakika ya kafar cewa Allah da haɗuwar musulmi gaba ɗaya qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila wannan ayar Allah madaukakin sarki ya saukar da ita ne akan Yahudawa da Nasara da wanda suka hau hanya irin tasu suna imani da wasu daga cikin manzanni su kafirce wasu in ka kalli yahudawa za ku ga sun yadda da manzannin Allah da annabawansa gaba daya amma ba su yadda da annabi Isa da annabi ba su yadda da annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su yadda da annabi Isa ba kuma ba su yadda da annabi Muhammad ba tsira da aminci tsara tabbata a gare su gaba daya sannan nasara su kuma sun yi imani da annabawan Allah da manzanni gaba daya sai dai sun kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine Allah madaukakin sarki yake musu raddi yake cewa innal ladhina yakfuruna billahi haqiqa waɗanda suka kafircewa Allah wa rusulihi suka kafircewa manzannin Allah wa yuriduna ay yufarriqu baina Allah wa rasulihi suke kokarin wa rusulihi suke kokarin su ga sarraba tsakanin Allah da manzansa wajen imani wa yaquluna suke cewa nu'minu bi ba'd mun yi imani da wani sashi daga cikin manzanni amma wa nakfuru bi ba'd mun kafircewa wani sashi ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا سكي وقري سكي سرك وتحنيا تكانوا أبوا غرابي تكانوا إيماني دا الله دا منزلنسا سرب وانشان سرب تكانوا إيماني دا الله دا إيماني دا منزلن الله صلى الله عليه عليه وسلم ما ليتي أولئك هم الكافرون حقا ما سئرون وانا أيكي سوني كافري نحقيقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا hakika mun yi wa kafirai tanadin azaba wacce take ta wulakanci wallazina amanu billahi wa rasulihi waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah wannan daga cikin al'ummar annabi kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallam yufarriqu bayna ahadin minhum ba tare da sarraba tsakanin ɗaya daga cikin Allah da manzansa da manzanninsa ba ulaika sawfa yu'tihim ujurahum waɗannan da sanu za a ba su ladan su cikakke wa kana Allahu ghafurur rahima Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai ne bala ya ce wal imanu bil yawmil akhir sai gaba ta gaba shine imani da ranar lahira in aka ce ranar lahira an ce mata ranar lahira ne saboda me ranar ƙarshe al'akhir abin da yake na ƙarshe kenan imani da ranar ƙarshe malamai suka ce saboda ita ce rana da take ta ƙarshe ranar ƙarshe a duniya ranar farko a lahira ita ce ranar lahira tana da sunaye da siffofi da yawa a cikin alkur'ani da hadisan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi dan shi balarabe ƙa'idarsa duk abin da yake da mahimmanci a wajensa za ku ga yana ba shi sunaye masu yawa duk abin da yake da mahimmanci wajen balarabe za ku ga sunansa ba ɗaya bane yana da sunaye da yawa to shi saran lahira saboda mahimmancinta da abubuwan da suke cikinta saboda haka Allah madaukakin sarki ya bata sunaye da yawa da kuma siffofi daga cikin siffofin da Allah madaukakin sarki ya bata akwai alƙari'a akwai al'azifa akwai alwaƙi'a akwai as-sa'a akwai as-sakha haka ana ce mata yawmul fasl ko yawmul din ko yawmul hasara ko yawmul taghabun ko yawmul wa'id ko yawmul jam' ko yawmul tanat ko yawmul mashhud duk waɗannan sunayen Allah madaukakin sarki ya kawo su a cikin alƙur'ani duk kuma sunayenta ne ana kiranta me yasa saboda mahimmancinta da kuma abubuwan da ta kunsa a cikinta malice huwa yawmul qiyamati ita ce yawmul qiyama ranar tsayuwa saboda tsayuwar da za a yi a gaban Allah madaukakin sarki yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya a gaban ubangijin halittu gaba daya wa ma yajri fihi da abin da zai gudana a wannan rana ta tashin alkiyama min umurin wa ahwalin al'amura da kuma halaye mabambanta juna yuqinu ahlus sunnati bidhalika dukkanin ahlus sunna sun sakankance game da haka kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa bil akhirati hum yuqinuna su mu'minai na gaskiya sun kasance suna sakankancewa game da ranar tashin alkiyama sun yadda za ta zo kuma babu makawa ko shakka game da ita fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace Allahu la ilaha illahu Allah madaukakin sarki shi kadai ne bashi da abin bautawa shi kaɗai ne la ilaha babu wani abin bautawa da cancanta illahu wasu shi la ya jima annakum tabbas hakika zai tattara ku zai tashe ku ila yawmil qiyamati zuwa ga ranar tashin alkiyama la raiba fihi wanda babu kokonto ko shakka a cikin sa wa man asdaqu min Allah haditha waye yafi gaskiyar zance sama da Allah madaukakin sarki وقال تعالى الله مدوكين سركي يتي وان الساعه لاتيه تبس لوكacin tashin alkiyama mai zuwa ne yana nan tafi fasfahi safhal jamil ka kauda kai kauda kan da yake mai kyau kayi hakuri hakurin da yake mai kyau kayi juriya juri da take mai kyau Allah madaukakin sarki yake annabi su tsira da aminci tsara tabbata a gare shi jan hankali mala yace wa yadkhulu fi dhalika zai shiga a cikin karkashin imani da ranar lahira al'imanu bilba'afi imani da tashin mutane wa huwa ihya'ul mauta shine tayar da matattu bayan sun mutu qala ta'ala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa nufiha fi suri Allah madaukakin sarki zai sa ayi busa a cikin kaho za a yi busa a cikin kaho fasta'iqa man fis samawati wa man fil ardi wanda suke cikin sammai da wanda suke cikin kase gaba ɗaya za su faɗi su mutu illa man sha Allah sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ga dama sun manufi hafihi ukura sannan a yi wata busar ta daban karo na biyu fa'idahun ƙiyamu yanzuruna sai gashi kuma sun tashi suna kallon juna su waɗanda suka mutu da yan sai gashi Allah maɗaukakin sarki kuma ya tashe su wannan ayar da bayani akan ta mu gabatar da shi a baya faƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce kama bada ana awwal khalqin nu'iduhu kamar yadda muka fara muka farar da halitta a karan farko to haka za mu ƙara mai da ita bayan sun mutu idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi kiyamarsa yadda kowa yake Allah maɗaukakin sarki haka zai tashe shi wa'adan alaina Allah ya ce wannan alƙawari ne a kanmu da muka ɗauka wa kanmu da kanmu inna kunna fa'ili ne tabbas haƙiƙa mu masu aikata haka to ina ganin uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai kuma gobe idan Allah ya kama zamu tashi wata gaba ta gaba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah maɗaukakin sarki ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله